الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin tara ga watan al-muharram a shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine tara ga watan tara a shekara ta 2019 a lissafin miladiya za mu tashi darasinmu na 93 a karatun littafin fadlul islam da sharhinsa na malin sali ali sheikh waffaqahullah mun zo karkarewa a babin babi na uku babu tafsirin islam kusan abin da zai gaya mana nan har zuwa ƙarshen babin zamu ga ka iya cewa maimaiti ne ko sake ƙarfafa ra'ayin gaskiya ne dangane da abin da ya shafi ma'anar imani ma'anar musulunci da yadda suke shiga juna da kuma القول المشهور والذي هو الحق da ra'ayin ahlus sunna wanda shine gaskiya dangane da abin da ya shafi a meye ma'anar imani musamman iman shin aiki na shiga cikin imani ko ko imani daban a zuci kawai yake banda aiki to abin da yake daidai shine aiki bangare ne na imani kamar yadda imanin abin da ke ayyukan zuci su ma bangare ne na musulunci don haka wannan bangare ne na wannan wannan ma bangare ne na ɗaya za mu tashi da ce wal maqsudu min dalika abin nufi dai a wannan bayani da ake ta yi anna dhikral arkanil khamsati shine cewa ambatan rukunai guda biyar rukunan musulunci guda biyar شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأن ركنين مسلم في قدابير أم بتنسوا أو الأركان الستة وكما أم بتركنا ننقدا شدة نإيماني كنا ambaci al'iman billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli ko kuma inda yake nufi yadda ya zo a ruwayar hadisin wafdu abdul qaisi da ambaci ba a ambaci kaddara ba ma'ana rukunin imani ya ambaci iya guda biyar ba ambaci imani da kaddara ba wa adami zikiril amali da kuma rashin ambatan aiki ma'aha tare da su waɗannan ya ce la ya dullu ala anna jinsal amali laisa rukunan fil imani ya ce wannan baya nuni akan cewa asalin jinsin aiki a wannan babin za ku riƙa ji malamai suna ambatar wannan kalmar jinsin amali a jinsu amalil jawarihi jinsu amalil qalbi abinda suke nufi a jinsi ai mun sa abin da ake abu jinsin kaza ne ko yauwa jinsin abu asalinsa ginshikinsa wanda ƙarƙashinsa kuma ya tattaro abubuwa da yawa to abin nufi a nan in aka ce imani rukunan nan ne guda shida ko guda biyar to baya nufin ayyukan gaɓuɓɓa wanda su ne al'islam ba sa shiga cikinsa domin me domin tilas ne duk imanin mutum a zuci to imanin nan ba zai kammala ya zama karɓaɓɓe ba sai an samu wani abu na imani to wannan wani abu na imani shi ake nufi da jinsin imani mana wani abu daga jikin jinsin aiki ba zai yiwu mutum ya shiga aljanna da imanin zuci bai aikata komai ba ma'ana ya ce shi ya yi imani da Allah akwai Allah ya yadda Allah gaskiya ne ya yadda manzan Allah gaskiya ne amma kuma ba zai sallah ba ba zai azumi ba ba zai zakka ba duk wannan ayyukan ba zai jinsi ɗaya daga cikinsu ba shine ma'anan jinsi ɗin ma'ana wani nau'i ɗaya daga ciki wani asalin a ce wannan abu dai aiki ne ya yi shi in bai yi shi ba to babu zancen imani tare da shi duk wanda ya ce ba zai aikin gaɓuɓɓa ba to ba shi da imani abin da yake nufi kenan da jinsu mene jinsul amal la yadullu ala anna jinsal amali laysa rukunan fil iman kamar da dai na bada misali cewa idan mutum ya ce shi mumini ne aka ce me imani sai ta imani a zuci yake ya yarda da Allah da mala'iku da ranar ƙarshe da littafai da manzanni ya yarda da ƙaddara duka sai ce to me yasa baka sallah sai ce to ai imanin da shi ake nema ko to sallah me ne aiki ne amma aiki ne shi ma juz'i ne na imani in mutum ya ce ba zai sallah ba to ya rasar makansa wani mene wani bangare na imani to ka iya cewa sallah ɗin nan nau'i ne daga cikin jinsin aiki an gane kyautata ma iyaye nau'i ne daga cikin mai jinsin ayyukan gaɓuɓɓa ba da sadaka nau'i ne daga cikin jinsin domin dama suna cewa jinsi shine mafi girma nau'i kuma shine ɓangaren daga cikin jinsi haka ne ko? masu masu ilimin mantiki abinda suke gaya wa mutane ke to kuma haka ne don haka jinsin aiki shine kowane irin aiki in dai aikin gaɓuɓɓa ne a ce an same shi to an samu abin da dole sai da shi sannan imani ya yi a lokacin da sallah take ita kaɗai ce farilla ba a farlanta zakka ba ba a farlanta azumi ba ba a farlanta aikin haji ba yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka ai kun ga akwai lokacin da shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kuma sallah ko sauran ba a ma shar'anta su ba har yanzu to a wannan lokaci in mutum ya yarda da shahadatu alla ilaha illallah ya yarda da shahadatu anna muhammadar rasulullah da aka farlanta sallah ta zama ita ce jinsin aikin da in ba ita wannan rukunin farkon ba zai samu mahalli ba an gane dole ne sai mutum ya yi sallah a lokacin ko da bai zakka ba bai azumi ba tunda a lokacin ba a farlanta su ba imaninsa kammalalle saboda me saboda abin da ake bukata a lokacin na imani shi an samu a wurinsa imanin zuci tare da wani bangare ko wani jinsi na ayyukan gaɓuɓɓa shine yana yin sallah insha Allah an fahimci abu don haka dai ma'anar wannan zancen shine a dan kaji a hadisin wabdu abdul qaisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amurukum bil imani ko a billahi wahdahu dai suka tambaye shi me al iman sai faɗi rukunin imani amma guda nawa guda biyar a kuma hadisin jibril ya ambaci guda shida to wannan ko biyar din ne ko shidan ne rashin ambaton sallah da azumi da zakka an gane da sadaka da kyautata ma iyaye da sauran ayyukan gaɓuɓɓa da hannu da ƙafa suke yi rashin ambatonsu a cikin imani baya nufin cewa ba rukuni ba ne a imani su ma rukuni ne dole ne in mutum ya samu imanin zuci to ba zai yiwu a karɓi imanin zucin nan ba sai ya haɗa da aikin gaɓuɓɓa wani jinsi nasa iya abin da aka wajabta a zamanin da yake dare kamar mu yanzu an riga an gama wajabta wajibai da haka dole ne a samu aikin gaɓuɓɓa tare da mutum dole ne ya zama mutum mai sallah ne dole ne mutum ya zama ya yarda da zakka yana ba da ita ya yarda da azumi yana yi ya yarda da aikin haji ya yi in Allah maɗauki ya bashi ikon yin waɗannan nau'o'i da aka sharɗanta samuwar yin wani abu na duniya ma'ana wani abun duniya kafin a yi su kamar zakka sai kana da nisabi kamar aikin haji sai kana da guzurin da zai kai ka da dawowa da kula da iyalinka hakanan sauran abubuwan da tilas sai da wani abu na mallaka sannan a yi su to dole ne zama mutum ya karɓe su ya yadda da su a matsayin addini sannan kuma ya yadda ya yi iltizamin zai yi su in ya samu hali duk wanda zai ce shi mumini ne amma ya ƙi iltizami da waɗannan to ya zama ba mumini ɗin ba Allah sa an fahimci abu abin da yake nufi kenan da jinsil amal zan zo in sake dawo kan wannan magana na jinsil amal yace li annahu ja'a mubayyanan domin in ma ba a ambata ba ba a ce sallah da azumi da zakka da haji a cikin rukunan nan guda biyar ko rukunan nan guda shida ba to ai ja'a mubayyanan fi ahadisa ukhra haka din ya zo an bayyana shi a wasu hadisan daban amma ba a faɗa a wannan guda biyu ba musamman hadisin jibril da kuma hadisin wafd abdul qaisi inda kun fahimci me yake cikin su to sai ce wallazi alaihi ahlus sunnati amma kafin mu je nan kun gane wannan gurin hmm tsakani da Allah hmm tsakani da Allah in tambayi wani ai tambaya hmm ai wa za a tambaya to wa ya fahimta wa zai mun bayani me yake nufi me kalmar jinsil amalin nan ita nake so me ake nufi da ita me me me malam yake nufi wa zai bayyana mu a daga hannu wanda ya yadda da cewa ya fahimta na mm mm mm mm na mm mm na haka ne sai daidai ne amma kawai ba a kiran su reshe su ba reshe ba ne su ma rukunai ne idan idan ba a yadda da yin su ba to shi imanin ya rushe da kaga kenan ashe su ma rukunai ne eh to akwai wani mai karin bayani na jinsul amal me ma'ana jinsul amal a jinsi kuma ka ce nau'i nau'i nau'i ƙasa yake da jinsi inda ka san bambancin tsakanin amma a hausance kake faɗa ba matsala yawwa wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yawwa yawwa yawwa na musulunci yawwa idan har mutum yana so imaninsa da Allah da manzan Allah da mala'iku da sauran annabawa da littafai da ranar ƙarshe da ƙaddara ya karɓi abun Allah to sai ya zama wani ɓangare na aiki da aka wajabta masa ya aikata shi kowane iri mana abubuwan da suka wajaba misali rukunan musulunci waɗanda su da gaɓuɓɓa ake yin su musamman banda na farko shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullah sauran da sallah da azumi da zakka da haji ai kun ga daga buba ake ko da dukiya to sai idan mutum ya yi su yi ana nufin nan ya lazimci zai yi ya amince su ma rukuni ne in ya ce ya yadda da iya imanin zuci na mala'iku da ya imani da Allah da mala'iku da ranar ƙarshe da sauransu amma bai yadda da ya sallah ba to babu imanin wancan imanin na zucin shi ma ya fito an koro shi shi ne ma'ana don haka sai an samu jinsin amal aikin wani bangare na aiki sai an yi shi sannan wannan imani na zuci yake tabbata yake karbuwa ya bayyana yanzu insha Allah insha Allah na san kowa zai iya bayani yanzu tsayi nan da saura na ji kamar kai magana to tsayi to mu je sai sai wallazi alaihi ahlus sunnati wal jama'a abinda ahlus sunna suke kai su ai ahlus sunna na'am mu ne ahlus sunna amma a ma'ana ta istilahi a shar'ance in an ce ahlus sunnati suwa ake nufi الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم tun daga sahabbai suka fara da haka ashe ba kungiya ba ce ahlus sunna ma'ana wata kungiya mai wani suna ba ita ake nufi da ahlus sunna ba ma'ana ahlus sunna duk wanda yake kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar sahabbai akai to shine ahlus sunna har zuwa tashin kiyama tun daga Abubakar har zuwa jaririn ƙarshe da ya yi imani da Allah in ya girma wanda ya tsayu akan wannan manufar to ahlus sunna ne duka waɗannan ma'ana waɗanda suka yadda ƙur'ani gaba ɗayansa gaskiya ne suka yadda Allah ya fi su sanin komai waɗanda suka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma suka yadda manzon Allah sallallahu ya fi su sanin komai da aka aiko shi da shi sannan suka karɓi komai daga gare shi ba sa fifita hankalinsu akan maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna girmama abin da Allah ya girmama ba sa kafurta wanda Allah ya karɓi musuluncinsa ba sa kuma yarda da wato duk wanda yake kafiri shi kuma su yadda da shi ma akan cewa addininsa daidai yake duk addinin da ba na Allah ba ba su yadda da shi ba an fahimci wannan to waɗannan masu tafiya akan wannan su ake nufi da ahlus sunnah da sunaye daban-daban a kira su as-salafus salih as-salafiyun a kira su ahlus sunnati wal jama'a a kira su ahlul hadisi ahlul asar duk wani yana da cikin laƙubban da akan kira ahlus sunnati wal jama'a kowanne kuma da madululinsu kuma sunaye ne da shari'a ta zo da ambatansu ahlus sunna saboda lafazin sunna ta zo a cikin daga bakin manzon Allah sallallahu alaikum bi sunnati in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a gani da haka ba bakon abu bane sannan da aka rarrabu khawarijawa suka bi khawarijanci mu'tazilawa suka yi i'tizali shi'a suka bantare suka je suna bautan ahlul baiti waɗanda suka tsaya akan addinin asali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin gurɓacewa waɗannan su ake nufi da ahlus sunnati shi yasa Muhammad bin Sirin na ambata mana a nan wurin ina nana ta mana zancensa wasu malamai suna faɗi a cikin tabi'ai yana cikin farkon waɗanda suka yi amfani da lafazin ahlus sunna cikin sahabbai Ibn Abbas suna cikin wanda suka yi amfani da lafazin ahlus sunna an ji daga bakin sahabbai lafazin ahlus sunna a cikin a tafsirinsa da ya yi na faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa yau matabyabbu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun har zuwa ƙarshen ayoyi an tambayi ibnu abbas wa ahli sunna yace yawma tabyabbu wujuhu ahli sunnati وتسود وجوه أهل البدع yace abinda ake nufi da yawma tabyabbu wujuhun ranar da fuskokin wasu fuskoki suke haske sai yace fuskokin da suke haske ran kiyama su ne fuskokin ahlus sunna haka ce lafazin ahlus sunna amfani da shi ba bakon abu bane ba daga bayan aka fara shi ba a tun zamanin su ibnu abbas tun kafin a fara wani abu ko wata kungiya don haka ahlus sunna suna ne da daddai tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ba su yadda su canza addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi su bi wani mutum su sa masa suna a ce wannan hanyar wane bace wannan hanyar wane wannan tsirikar wane wannan tsiri ba su yadda da wannan ba sun tsaya akan tsirikar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to su ake nufi da ahlus sunna kuma ba sa karewa har kiyama ta tashi an fahimci abin to wallazi alaihi ahlus sunnati wal jama'a abinda wani malam ka iya cewa kamar da wani malami ke cewa kuma wannan ita ce gaskiya in an ce ahlus sunna ana nufin kawai al-islamu sahih musuluncin gaskiya sune ahlus sunna yau musuluncin da manzon Allah sun tafi ya bari ai ba wani wanda zai zo ya ce kuma ya zama akwai wani gaskiya ba shi ba yauwa da haka ahlus sunna sune masu bin musuluncin gaskiya kuma na asali to abin da suke kai shine annal imana cewa shi imani da kake ji ana cewa imani imani imani qaulun wa amalu ya kunshi a furucin baki wa amalun da kuma ayyukan gaɓuɓɓa duk ana sa su a cikin imani wa annal imana kuma sannan imani har yanzu qaulun bil lisani furuci ne na harshe wa atiqadun bil jinan kuma sannan kudurcewa ne da zuciya jinan ana nufin zuciya abin da ke cikin zuciya yawwa don haka aƙida ce ta zuci da furucin baki da ayyukan gaɓuɓɓa wannan shine ƙaulin malaman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam yace a zamanin sa kun san wace shekara ya rasu 200 da ashirin da hudu ya rasu ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dari biyu da ashirin da hudu shekarar da aka haifi tsabari shi kuma a shekarar ya rasu kun san waye a tsabari kuma imamul mufassirin wanda ya rasu dari uku da goma to dari biyu da ashirin da hudu shi aka haife shi to shi shekarar da aka haifi tsabarin shekarar shi wannan malam abu ubaidin alkasim ibn salam ya rasu kun ga ashe kenan ya rayu tun a cikin karni na farko a shekara ɗari ta farko tunda shekara ashirin da hudu ya ɗora a kan karni na farko daga ya samu rayuwa da daga cikin atba'u tabi'in da wasu daga cikin tabi'ai kamar irin su imam malik shi kuma shekara ta nawa ya rasu ɗari da saba'in da tara unga shi ma tabi'in tabi'i ne ba tabi'i ba ne in gane yau to alkasim ibn salam yana cewa na riski malamai malamai waɗanda suka cancanci sunan malunta mutum ɗari da talatin dukkaninsu in an tambaye su mai imani za su ce imani ƙaulun wa amal da haka sanannen abu ne a wancan zamani me yasa ake faɗin wannan saboda lokacin da aka samu rarrabuwar kai an samu murji'a yan murji'a da suke cewa a'a imani ba abin da ya hada shi da aiki abin da yasa malaman suke nana ta wannan zancen kenan su murji'a cewa suka yi aikin gabubba ba bangare bane na imani ma'ana mutum in dai ya yarda da aqidar zuci Allah gaskiya ne ya yarda da mala'iku ya yarda da ranar ƙarshe to ko bai taba sallah ba zai iya shiga aljanna wannan ita ce aqidar murji'a kun ga ashe ma'ana jinsin aiki ba su ɗauke shi ɓangaren imani ba to wannan bid'a ce dole ne mutum sai ya haɗa imaninsa na zuci da me ayyukan gaɓuɓɓa domin me me yasa Allah ya ce ai sallar me yasa Allah ya ce a bada zakka me yasa Allah ya ce ai azumi in ba za ka ba ashe baka yadda da umarnin ba ashe baka yadda da Allah shine Allah da ya cancanta a bauta masa ba an fahimci abun in ko ka yadda shine to yace ya ayyuhallazina amanu in yace aqimu sala ku yi ku awa atu zakka ku yi ko kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ku yi an gane walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila to aje haji wanda yace ba zai wannan ba to kamar ya ce bai yadda da Allah ba bai yadda da mala'iku ba bai yadda da ranar ƙarshe ba bai yadda da manzanni da littafai ba wancan na zucin an koro shi ya fito saboda bai yadda ya aikin wannan ayyukan gaɓuɓɓa ɗin ba ashe kenan tilas a samu jinsin aikin gaba sannan imani ya kammala duk zancen da ake kenan don haka ahlus sunna tun na farko abin da suke kai kenan qaulun amal kowa daga cikin ku nan ya karanta risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ko kowa duk ɗalibin ilimi ya kamata a ce karatunsa na zaure da yake zuwa gurin malami ana ɗora masa daga ahalari ishmawi iziya a ce yanzu ya zo risala ko ba ka bane da mafi yawan kuda duk kowa ya yi risala wasu abubuwan anan duk da ba mu sha wahalar bayyana su ba sai ga da sauki duk an fahimci zance a malam ibnu abi zaidin alqirawani ya faɗi wannan magana ta malamai da suka gabace shi kafin shi in ka koma can baya har yanzu irin su abu ubaid alkasim ibn sallam irin su abubakar ibn abi shaiba shi ma da kitabul iman duk sun faɗi wannan sahal ibn abdullahi tusturi daga cikin magabata duk sun faɗa al-fudail ibn iyad duk an nakalto daga gare su sun faɗi cewa al-imanu qawlun wa amal sukan tsaya haka wasu kuma sukan ƙara kamar da malam mai risala din ya faɗa cewa mene i'tiqadun bil qalbi ko wa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih a duk wanda karanta ya san akwai wannan zancen a ciki to wannan shi ake nufi da imani wannan shine kuma ita ce gangariyar aqidar ahlus sunna ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kuma waɗanda suka bi su har zuwa yau sannan ce wa amalun bil jawarihi wal arkani da aiki da gabubba da kuma rukuni rukuni shine bangarorin jikin mutum shi ake nufi dai da gabubban jiki sannan ce wa aidan amalun bil qalbi sannan har yanzu kuma dai imanin akwai aiki na zuci fa huwa qawlun wa i'tiqadun haka imani ƙauli ne na furucin baki akwai kuma itikadi a cikinsa wa huwa aidan amalun bil qalbi ma'ana akwai qaulul qalbi akwai kuma amalul qalbi ai anan muka yi wannan zancen ko kun tuna mun yi zancen imani ya kasu akwai qaulul qalbi akwai amalul qalbi ko sannan kuma akwai me amalu al-lisani ko wa amalul qalbi wa amalul jawarihi amma akwai qaulul qalbi wa kuma wa amalul qalbi sannan kuma sai ina nufin qaulul qalbi wa i'tiqadul qalbi sannan kuma sai ka zo zancen abin da ya shafi amal to amal din kuma akwai amalul qalbi akwai kuma amalul lisani akwai kuma amalul jawari ai ba kuma ta ba zancen da muke tab tab to sai ce fa huwa qaulun wa i'tiqadun wa huwa aidan amalun bil qalbi wa amalun bil jawarih to gashi zai bayyana mana daki daki sai ce amma alqaulu amma an ce qauli fa zahirun wannan a bayyane yake kowa san furucin baki sai ce wa huwa ash-shahadatani shine shahadatani mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutum tilas ne sai ya faɗi wannan da baki sannan musuluncin sai yake karɓuwa amin yi zancen anan cewa da mutum zai ce a fassara masa ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah a ce ka karɓa ka yadda ya ce eh na yadda a zuci a ce to yanzu faɗi wannan kalma sai ka zama cikin musulmi sai ce shi ba zai faɗa ba to ya ina musulunci ta ce babu dole ne mutum kafin a ce ya yi shahada sai an samu waɗannan yadda a zuci furuci da baki gaya ma wani ya ji da kafa shaida akan haka wani shi yasa ake kiranta shahada abu baya zama shahada sai ya samu waɗannan abubuwa zuciya ta karɓa sannan kuma harshe ya yi furuci kuma an faɗa ƙuru-ƙuru an ji to sai shi walistislam da kuma miƙa wuya shi ma miƙa wuya a aikace mutum ya yarda da shahadatu Allah ilaha illallah sannan kuma ya faɗi sam'an wa ta'ata faɗin sami'na wa ta'ana da yadda da cewa shi ya amince a cikin musulmi yake ko wannan shi ma menene ƙauli ne wa amma li'tiqadu shi kuma ƙuduri na zuci yace fa huwa i'tiqadu wahdaniyati Allah jalla wa ala shine kudurtar kadaituwar Allah madaukaki wajen abauta masa Allah madauki shi kadai ne wajen bauta ba a bautawa kowa tare da shi Allah shi kadai ne wajen siffantuwa da sunayensa da sifofinsa Allah shi kadai ne wajen haƙƙin rububiyya babu wanda ya halitta ban da shi dole sai ka yarda da wannan to wannan zuciyarka sai ta yarda yanzu da mutum zai zo yana so ya musulunta sai a ce to za ka faɗi shahadatu Allah ilaha illallah sai ce eh ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sai a ce to amma an manta ba ai maka bayani ba kafin ka faɗa daga cikin ma'anonin wannan kalma wajibi ka yadda cewa banda Allah babu wanda za ka bautawa ba za ka ɗaga hannunka ka ce ya wane ba ni arziki ya wane ba ni ruwan sama ya wane kaza da kaza idan ya ce a to ai mu muna da wasu manya a cikinmu da wasu gumakanmu ko dodanni idan ba mu roƙe su ba kuma za a kore mu daga cikin mutane don haka ni ba zan yadda ba sai nayi zan faɗi la ilaha illallah ko amma zan je in yi wanta sai a ce a'a magana ta lalace ka yadda akwai wani da ya cancanta a bauta masa tare da Allah ka rusa shahadatu Allah ilaha illallah an fahimci saboda mai zuciya bata karba ba a nan kafircin munafikai yake fitowa ko tunda an sharɗanta dole sai zuciya ta karɓa munafikai me zuwa munafikai su ne waɗanda a zahiri suna tare da muminai suna zuwa masallaci suna sallah in an yi magana za su ce shahadatu Allah ila illa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in an ce ina masu imani za su fito amma a zuciyarsu babu an fahimci abin don haka kenan ashe duk wanda ya faɗa da baki bai yadda da zuciya ba to babu imani saboda me munafikai kafirai ne wannan raddi ne ga wasu ana ce musu karramiya na taɓa gaya muku su ma'anan ko mabiyan muhammad ibn karram as-sijistani a shi kuma yana cewa wai imani shine wannan qaulun bil lisan din ko baka faɗa ko baka yadda a zuci ba in dai kace la ilaha illallah kawai kai musulmi ne ko a zuci baka yadda da la ilaha shine malamai suka ce masa to ashe kenan su abdullahi ibn ubay ibn salul da sauran munafikai duk yan aljanna ne i domin idan mutum zai faɗa da baki zuciya ba ta yadda ba ka ce masa mumini to ashe munafikai da Allah ya faɗa mana ba muminai ba ne ko Allah ya faɗa ƙuruƙuru a ƙur'ani cewa ba mumini ba ne kafirai kaga kenan an mai da su za su iya zama mumini haka shi yasa duk mutumin da zai yadda a zucin a ce ya faɗa da baki kamar na faɗa da zu ya ƙi to shi ma ya rusa a imaninsa na zuci tunda ba zai faɗa da baki ba tilas ne kenan ashe kun ga imanin nan ba zai cika ba sai an haɗa me qaulun bil lisani wa me wa amalun bil arkani wa itiqadun tukuna sannan zamu zo kan zancen amal gashi nan zai ambata mana yace wa ammal amalu amma shi aiki a kudu kina tsallake wani abu ko fa huwa shi wa amma al-i'tiqadu fa huwa i'tiqadu wahdaniyati Allah jalla wa ala wa tatmimul arkani sittati al-ma'rufa da kuma cika rukunan nan guda shida sanannu ya zama a zuciyarka baka kokonto a kansu ka yadda Allah gaskiya ne wannan fa shine mafi girman abin imani duk abin da ake zancen nan mutum ya shiga cikin masu cewa babu Allah to duk ya rusa komai gaba ɗaya babu la sallar la azumi la zakka ko imani da mala'ikun da ranar ƙarshe duk ya tashi saboda bai dada babban rukunin imani ba shine imani da cewa Allah shine mahalicci Allah yana nan Allah shi za a bauta shi kaɗai to imani da Allah ya imani da mala'iku ya yadda cewa gaskiya ne akwai wasu halitta sunansu mala'iku Allah ya halicce su daga haske ba ganin su muke ba su suna ganin mu bayi ne na Allah sun fi mu yawa wajen adadi kuma sun fi mu bauta ga Allah bal ba sa saba wa Allah suna nan dole ka yadda duk wanda yace ba mala'iku to ya kare ta Allah don Allah ya faɗa cikin alkur'ani akwai mala'iku an fahimci abin haka nan imani da littafai Allah ya saukar da littafai ga annabawa ya saukar kuma da ya aiko annabawa daban-daban da manzanni wajibi ka yadda da littafan nan wajibi ka yadda da annabawan nan da manzannin nan sawa'un ka gansu ko baka gansu ba baka yi zamani tare da su ba wanda ka zo a zamaninsa bayan ya rasu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko wadancan sun wuce dole ka yadda Allah yana zabar mutane daga cikin bayinsa ya aiko su a matsayin manzanni zuwa ga bayin don su isar da sakon Allah wannan shine a dunkule sannan ka yadda da cewa akwai rana da za a zo a tashi duk mutumin da ya rayu a wannan duniya bayan ya mutu za a tashe shi wanda ya ce babu tashi babu wata rana da za a tashi mutane bayan an mutu to wannan ya kafircewa Allah ya kafircewa alkur'ani saboda waɗannan abubuwan ƙuru-ƙuru suke a cikin alkur'ani hakanan imani da kaddara cewa Allah ya rubuta komai da komai da ayyukanka da ayyukan kowa da halittar da Allah zai halitta da adadin su da mai duk ya sani adadin kwari adadin rairayi adadin duwatsu adadin teku duk Allah ya sani to wannan abun kuma duk ya rubuta shi tun fil azal a cikin lauhul mafus in baka yadda da wannan ba to ka karyata Allah da ya ce yayi haka din an fahimci wannan wani shine dalilin da zai sa dole mutum ya gaskata waɗannan abubuwa a zuci to in mutum ya yadda da waɗannan rukunai guda shida ya cika su yadda ya kamata to wannan shine ya samu i'tiqadun bil mene bil qalbi to sai ce wa ammal amalu amma shi aiki fal amalu qismani aiki ya kasu kashi biyu a riƙe wannan shi aiki ya kasu kashi na kashi akwai amalul jawarihi akwai kuma amalul kalbi wasu malamai suna cewa za ka ware harshe shi ma ka fidda nasa ka ce amalul kalbi wa amalul lisani wa amalul jawari kamar da makaranta amma in ka ce amalul kalbi da kuma amalul jawari to ka sanya harshe a cikin jawari tunda yana magana yana aiki yana yin wasu abubuwa an fahimci abin da ka ba matsala yace wakila kuma rukunun fil imani amma kafin mu shi me ko da ke shikenan ni hakuri zai kawo mana da misalai na ayyukan gabubba da misalai na ayyukan a zuciya yace wakila kuma rukunun fil imani dukkanin su rukuni ne a imani fala budda fi tahqiqi musammal iman babu makawa tilas ne in dai mutum yana so ya tabbatar da abin da ake kira imani an ya atiya bi jinsi amalil kalbi dole ne sai ya zo da jinsi wani yanki asali in an ce jinsi nan ka ɗauki ma'anarsa asali sai ya zo da asalin aikin zuciya wa an ya ce bi jinsi amalil jawari kuma sai ya zo da wato asalin wani abu na aikin gaɓuɓɓa ma'ana ba zai yiwu ba ka yadda da imanin zuci ba ka yadda da ayyukan gaɓuɓɓa ba ba zai yiwu ka yadda da ayyukan gaɓuɓɓa ba ka yadda da imanin zuci ba tilas a samu wannan a samu wannan tare da kai an fahimci wannan sosai ba tambaya sai kun gane na yadda ita haza qawlu ahli sunnati wal jamaa wannan shine ra'ayin shine fahimtar shine i'tiqadin ahli sunnati wal jamaa ahli al hadisi ma abuta hadisi me yasa ake ce musu ahli al hadisi na so in faɗa da su me yasa ake ahli sunna ahli al hadisi domin su kadai suka damu da su gina musuluncinsu akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka bibiya ka gani duk waɗanda ba ahlu sunna ba ba ka ganin sun damu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai iya abin da zai amfane su a asalin abin da suka sa a gaba akwai wani abu da suka sa a gaba suna ganin ya fi sauran abubuwan muhimmanci kuma ba ruwansu da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don duk wanda zai bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ganshi ya bata ya karkace ba ɗauko malaman hadisi kakaf gaba ɗin za gan su aƙidun su akan daidai suke da suna wannan maimaita wannan zance cewa duk malaman hadisi da masu tattara hadisai ruwayoyinsu da masu sharhin hadisai za ka gan su malamai ne da suka tsaya akan tafarkin manzon Allah sallallahu ba a samu 'yan bidi'a a cikinsu ba sai ka ce wasu sun ɗan tasirantu da wata bidi'a saboda environment da suka tashi a ciki amma a ce gaba ɗayansu manhajinsu hanyarsu kenan sun rabu da ƙur'ani da hadisai sun koma kan dogaro da hankali ba za ka samu wannan ba sai kaɗan kamar misali irin su malam bai haƙi shi ma kaɗan ne tasirantuwa ne ba za ka ce masa ɗan bidi'a ba amma ya shiga harkar irin su harkar ilmin kalam sakamakon ilimin da ya ɗauka a gun malamansa malamansa irin su ibn faurak da makamantansu a gurinsu ya kwashi ɗan wani abu na ilmul kalami amma waɗanda aka san su da harkar ilmul kalamin da falsafa su kadai to a haka aka san su irin su gazali su baqillani su aljuwaini su arrazi wannan duk sun yi fice dama a wannan fagen na falsafa da ilmul kalam ba malaman hadisi bane ba ka jin su a shar'in hadisi a ce gazali ya ce kaza jikin littafin hadisai ka gani sai dai a ɗauko wata fa'ida ta mai amfani wajen khibra ta rayuwa experience na rayuwa wajen sanin yau da gobe da Allah hore masa yana da basira wajen fahimtar rayuwa da kuma abin da ya shafi falsafar fahimtar yadda rayuwa take zaka ga a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin akwai abubuwa masu amfani amma akwai karkata kuma da yawa saboda rashin sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata ba ina nufin duk ba san komai ba amma yadda ya kamata kuma a gina tafiya asalinta akai in ka ɗauko irin su juwaini haka za ga littafansu da suka yi akan aƙida su arrazi duk haka za ka samu shi yasa a ƙarshen rayuwarsu kowanne daga cikin sai da yi nadama sun yi nadama mun taɓa karanta a irin nadamar da suka yi cewa ina mun ɓata lokacinmu akan wannan philosophy da harkar ilmul kalam ina ma mun bi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama gaya mana ya gama komai muka zo muka aje ba mu sani ba ba mu bi ba shi sama ibn taymiya ke cewa lokacin da gazali ya rasu an ruwaito ya rasu da littafin sahihul bukhari akan kirjinsa shine har yake cewa la'alla ya tuba ya bar waɗancan abubuwan ya koma karanta hadisai kaga ashe ya shahara da rashin karanta hadisai ba ana nufin fa ba su yadda da hadisai ba wannan ba haka ba amma saboda manhajin hankali da suka ɗauko wajen ɗaukar aƙida ba abun mamaki ba ne su kawo hadisin su ce a'a ba shi za su yi aiki da shi ba amma malaman hadisi ba ka samu wani agunsu ba sun yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an sallama an miƙa wuya cewa manzon Allah sallallahu ya fi mu fahimtar in rayuwa ce in addini ne a addini in aqida ce in aikin ne in imanin ne in musulunci ne in menene duk ya fi mu sanin yadda ya kamata ko ya waje ba a ɗauka zaka shi yasa ahlul hadisi dalilin ne sa ake ce musu ahlul hadisi saboda lazimtar su ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su zaka ga sun sa littafan hadisi suna karantawa ko ba ka bane ka je agunsu za ka ji sifatu salatin nabi har sun damu da siffar sallah ma a tattaro musu daga hadisai irin na manzon Allah komai za su ko sifatu wudu'in nabi ko har zancen ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga ga iyalansa duk neman wannan abun ake saboda me su suka damu da su san rayuwar manzon Allah sallallahu ta zama musu misali a cikin addininsu su ne masu haddasana haddasana haddasana to duk a kowane zamani tun daga can farko har zuwa yau to haka abin ke shi yasa ibn sirin da nake ambatawa dazu yana zancen maganar amfani da lafazin ahlus sunna barin dawo kansa yana cewa lokacin da aka fara samun sabani khawarijawa sun yi nan mu'tazila sun yi nan wannan ya bi nan wannan ya bi nan in wani ya zo mana da hadisi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce masa summu lana rijalaku gaya mana waya gaya muka su waye mazajen da karwaito wannan hadisi daga gare su domin kai dai ba ka rayu zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka dole wani ne ya gaya maka cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka gaya mana wa gaya ma sai ce haddathani wani haddathani wani sai ce fananzur a lokacin in ya faɗa mana sunayen sai mu duba fa in kana min ahli sunnati qabilna min in mutumin da ya ambata yana baya cikin khawarijawa baya cikin mu'tazilawa baya cikin yan shi'a waɗanda suka tsaya akan addinin asali na manzon Allah ne sune ahlu sunna to sai mu karɓi ruwa sai sai ka ji mun sace a cikin hadisai yace da haka aka tattara hadisan nan ba kawai molanka wasu malamai suka zauna suka rubuta da ka ba an fahimci abu da haka ahlu sunna ce ana ce musu ahlu sunna saboda riƙon su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka sani addinin musulunci ba zai taɓa yiwa ba babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai ima addini da qur'ani shi kadai dole sai ka hada da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba sai ce atba'i salaf salih sune mabiya as-salaf salih in ce as-salaf salih ana nufin magabata na kwarai da suka riga kowa fahimtar wannan musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'in wa zai iya gaya min mutum goma daga cikin asalafus salih ana san duk za ku iya ya faɗi sahabbai goma to a gaskiya kar a ji kunya yau ta abu huraira aha sai kabar manyan to ba laifi daga cikin tabi'ai tabi'ai fa tabi'i nawa ka sani ku hakuri ba gwada ku nake ba akwai kun ga yanzu a zamanin yanzu akwai wasu sunaye da muka san su da yawa ko ba kawai yanzu wani ka koma gefe da shi da sunayen yan fim da sunayen yan bal haba ba a magana amma dan Allah tabi'ai na'am سعيد بن المسيب عبد العزيز بن جريج ويس القرن طيب أحسنت كويس أم كما أنا ذن تمر وجهدي في kaga galibi ba waɗannan zaka ambato ba zaka ambato suwa ina ɗaliban Abu Huraira ɗauko su zuhuri ko ina su sa'id ibn abin sa'id al-thawri hmm to ina su ba sai sufyan kai nake so in ce sufyan ibn sa'id al-thawri da sufyan ibn uyayna to mun ji tabi'ai yan kada atba'u tabi'in hmm al-hasan al-basri tabi'i ne ba tabi'in tabi'i bane maliku babban malamin mu ko yawwa aha su shafi'i mhm suwa nan da yawa su al-auza'i Ahmad bin Hanbal da makamantan waɗannan to waɗannan malaman misali ne can uku nan uku nan uku duk waɗannan su ne shugabannin ahli sunna su ake ce ma as-salafu salih waɗanda suka riga mu wucewa kuma suna kan tafarki madaidaici mai amfanin ƙara salih din shine la'alla wani salaf ne ya gabata amma kuma ba salihi bane domin kaga khawarijawa su ma sun dade to amma kuma ba salihai bane saboda ba su tsaya kan tafarkin annabi don haka ce yasa ambatan salih din yake da fa'ida an gane zancen yau to sai ce fi ma qarraruhu cikin abin da suka tabbatar suka shimfida suka zana fi aqaidihim na aqidunsu wa shi yasa zaka ga akwai kutubul aqaid da waɗannan manyan malaman suka rubuta saboda me da aka samu sabanin nan rikice-rikice suka yi yawa akwai fa'idar a zauna a rubuta mutane mai gaskiya shi yasa ka ga littafan aqida a da akwai su da yawa da aka ruwaito su da isnadi littafai ga sunan da yawa wasu da sunan as-sunna wasu da sunan ash-shari'a ga sunan dai iri iri wasu da sunan i'tiqadi duk an rubuta dalili saboda yaduwar bid'a da sunaye daban-daban dan a ja hankalin mutane to karfa ku bi bid'o'in nan ku dawo kan tafarki madaidaici kamar zamanin yanzu ne in fitintunu suka yawa aƙidar kaza aƙidar kaza mu yanzu ba ma bala'in da babu shi a zamanin yanzu mu'tazilancin yana nan kawarijancin yana nan ko ba haka bane qur'aniyun ga sunan suna nan yan tatsine suna nan yan fuffuki suna nan shi'a suna nan duk kowa ga shi nan ya bi hanyoyi daban ɗariƙun sufaye su kansu wajen ɗari uku da wani abu kowa da shehinsa an aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamanin yanzu ne ya fi dacewar malamai su fito ƙuru-ƙuru su riga gawa mutane a dawo fa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an fa batta duk wanda yake alfahari da wata hanya daban har an sa mata sunan wane kuma ba ta manzon Allah ba ce to maza maza ya gargadu ya tuba ya dawo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ta rubutu i'tiqadu as-salaf as-salih i'tiqadu ahli sunnati wal jama'a shine kaza shine kaza shine kaza ai ta karanta littafin risala muqaddiman nan tasa ai ta karanto irin waɗannan littafan ai ta gaya wa mutane da haka sunna take rayuwa daga malaman sunna ko sun tsorata sun yi shiru ba za su faɗi waɗannan abubuwan ba to shikenan sai ga bid'a wallahi sai ta ta yaduwa wajibi ne aikin malamai a tashi a gaya wa mutane sunna yanzu irin abubuwan da ake ta yada wa mutane kowa ya rubuto abu ya yado a whatsapp ne a facebook in mutum bai san usulin gaskiyan nan ba yanzu nan sai ga an sa masa kokonto a hankali hankali sai ya zagonye sai ga ya bata ya koma bid'a saboda me bai samu malamai da za su bayyana masa ba asalin addinin nan daga ina ake dauko shi qur'ani ne ko hadisai in mutum ya kawo hadisi ka tabbatar ingantacce ne in ba haka ba ba a daukar wani abu daga cikin sa a ce za a yi addini da shi sai ya tabbata sannan sai a zo a yi fikihun sa cewa to za a fahimci kaza za a fahimci kaza za a fahimci kaza amma in asalinsa babu to kana ɓata lokaci ba a kansa na na a baki yau amma a aikace a aikace muke zance dama da yawan mutane suna da awa cewa muna kan ƙur'ani da hadisi amma yanzu idan ka ce abubuwan da kuke yi na ibada a wani hadisin za a same su to a nan zancen matsala take faru ina tuna wani tokar in cinye lokacin ko wani ban Allah ana tattaunawa da shi cewa yana so a kawo masa hujja aina jina baku labarin ma'ani ko wani lokaci can baya ne wajen 1983 ko 2 ne ana ya ce shi yana so a ba shi hujjar yadda aka yi wata ɗariƙa cikin ɗariƙun sufaye ta zama a musulunci sai ce a kai baka yadda ɗariƙun sufayen musulunci ba ne sai ce eh dama hujjar da yake so a ba shi ke sai ce ka karanta hadisi na biyu ya ce ya karanta hadisin jibril da muke magana ce ba mala'ika jibril ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan musulunci bai gaya masa ya tambaye shi akan imani ya gaya masa ya ce bayan iman aka tambaye shi malamin malami ne na sunna yana tuhumar me yasa dariƙun sufaye suka bai bai addini sai aka ce masa to ba ya tambaye shi akan ihsani ba sai ce i sai ce to ai wannan ihsanin sune dariƙun sufaye in ji malamin to shine sai daga hannu ya ce to ina so da Allah a gaya mu a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ihsani ko bai yi ba sai aka ce manzan Allah yayi ihsani ma sai ce to wanne yayi daga cikin waɗannan guda biyun da ake yi yanzu dariqa tijaniya ko qadiriyya wacce yayi sai aka yi shiru kaga dai a zo da wani abu da ya zo daga baya a kira shi da sunan mai shi kuma a ce shi ma na manzon Allah ne ba zai yiwu ba ai su haɗu an fahimci waɗannan abu abun ba a rikici ba ne a bayyane yake sosai sai wanda yake son ya tsaya akan shubu har hakan ko kuma ba zai daina ba saboda ya gada amma aslan addinin manzon Allah wallahi shine wajibin kowa ya bi shi babu mutumin da zai ce baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai to in ko ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana so a zama tare da shi to a aje hanyar wane da hanyar wane wanda tabbace ta saba wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda za ta samu mahalli a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ashe mizanin ka zauna akan gaskiya shine ka lazumci hadisan nan a hadisan dai ba inda za a cusa ilimin wani in ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ka tsira Allah kyauta mana to mai sauri mu ƙara shi ina mu gama wannan babin kada lokaci ya kure ba mu gama shi ba to sai ce hadha qawlu ahli sunnati ahli sunnati wal jama'ati ahli al hadith atba'i salaf salih fi ma qarraruhu fi aqaidihim wa qa'a bainahum khilafun fi ba'd al masail al tatbiqiyyah mimma huwa ma'ruf akwai wasu masaloli wajen applying waɗannan masalolin da aka samu sabani yan kanana amma dai asalin abin da suke kai ahli sunna shine wannan amma dai akwai wasu masail tatbiqiyya shine abubuwan da ake waje a aikace yawa misali ma'anar jinsin amal yaya maganar sallah shin duk wanda baya sallah kafiri ne ko kuwa in ya yarda da cewa sallar wajibi ce ba zai kafirta ba ko da bai yi ba ai kun sa akwai sabani wannan to a cikin gida yake wannan sabanin ba tsakanin malaman bid'a bane da malaman sunna a'a malaman ahlus sunna ne wajen kokarin gudun kar a kafirta mutum kamar mazhabar malik suna gudun a kafirta wani suka ce a'a in dai ya yarda da sallar wajiba ce yi ne baya yi to yana nan a musulunci to kuma gurgudan abinda aka rubuto daga sahabban manzon Allah sunan su kuma cewa duk wanda baya sallah kafiri ne to wannan irin sabanin akwai shi a tsakanin malamai amma dai asalin addini akan cewa imani qaulun wa amalun wa i'tiqad wannan shine zancen ahlus sunna sai ce amalul qalbi ma huwa mi sauri mu gaba aikin zuciya din nan me aikin zuciya yace amalul qalbi huwa min jinsi islamil qalbi lillahi jalla wa ala yana daga cikin jinsin zuciya ta miƙa kanta ga Allah aiki ne zuciyar ta gamsu cewa sai abin da Allah yake so za ta yi an fahimta yau wannan kun ga aiki ne a zuci yau to amalul qalbi ne min jinsil mahabbati kaman soyayya ka ji kana son Allah wannan ibada ce wace iri qalbiyya yawa soyayya ka ji kana son Allah shine mahabbatur rabbi jalla wa ala ka so Allah wannan ibada ce wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ibada ce ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ibada ce ga Allah ba ibada ga manzon Allah ba san manzon Allah ibada ce ga wa ga Allah yau tilas mutum ya so manzon Allah suna wa mahabbatu dinil islam da kuma san addinin musulunci kada zuciyarka ta ji tana kyamar musulunci in mutum akwai kaikayi a zuciyarsa shi musuluncin nan ma wallahi akwai takura to shikenan sai ka ga ya bar shi zuciyar mutum fa tana jin cewa musuluncin nan akwai tsanani shi baya so daga ya fara kyamarsa a zuci wallahi kowa yana shahadatu Allah ya sai ya zama ya kafirta abin yana da hatsari da haka dole ne mutum ya so musulunci ya ce min jinsil khaufi haka nan tsoro tsoron Allah war raja'i da kauna da fata war raghab da kwadayi war rahab da firgita da tsoro da razani zuwa ga Allah wat tawakkuli da dogaro ga Allah husnul zanni billahi da kyakkyawan zato ga Allah wa nahwu dhalika min al-ibadati al-qalbiyyati al-ma'rufa da makamantan wannan na wato ayyukan ibada na zuciya waɗanda aka sani mun fahimci ayyukan zuciya ga misalan su sun bayyana wa amma amalul jawarihi amma ayyukan gabubba fa huwa kullu amalin salihin shine duk wani aiki na gari yataqarrabu bihi al-abdu ila rabbih wanda bawa yake kusantar ubangijinsa ta hanyar wannan aiki din bi jawarihihi daga bubban jikinsa mimma amara Allahu jalla wa ala bihi ne daga abinda Allah madauki umarni da shi nan bai kawo misali ba saboda me ba buƙatar misali kowa ya sani duk aikin da kake daga bubban ka takawarka da kafa zuwa masallaci yin sallar ruku'i sujada taimakawa wani da sauransu da duk irin waɗannan ayyukan da hannu yake ido yake yi ko kafa take yi da sauransu duk sun shiga ciki idan a yace idan ta bayyana hada in wannan abun ya bayyana fa muradul imami rahimahullahu bi iradi hadha al hadisi to dalilin da yasa malam muhammad bin abdul ya kawo mana wannan hadisi har kuma da ma hadisi wani hadisi muke magana akai hmm wani hadisi yawwa wanda ke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mene al-islam ya tambayi al-islam kuma fasara shi da me al-iman sai kawo arkanul iman yawwa to sai ce dalilin da yasa ya kawo wannan hadisi anna tafsir al-islami yan yana so ne bayyana mana cewa fassarar abin da ake nufi da musulunci yashmalu hadha alladhi dhukira jami'an ya kunshi duk wannan abin da aka ambata imanin juz'i ne na islam ayyukan islam ɗin na gabubba su ma juzu'i ne na me na islam haka ayyukan zuciya su ma ɓangare ne na al-islam fal islamu don haka ashe kenan ku ji musulunci yufassaru bil imani ana fassara shi da imani sai a ce musulunci shine imani ma'ana al-islam huwa al-iman wa yufassaru bil arkan ana fassara shi kuma bil arkan al-khamsa da rukunan nan guda biyar bi ada'i huquqillahi jalla wa ala aqidatan da kuma ba da haƙoƙin Allah ta ɓangaren aƙida wa fil ibadati haka nan a wajen ibada wa yufassaru aidan haka nan musulunci ana fassara shi bi ada'i huququl ibadil mu'mini da ba da haƙƙin bayin Allah mu'minai daga cikin haƙƙin bayin Allah mu'minai akan ka wanda shi ma yin haka musulunci ne shine me an yaslama al muslimuna min lisani kawai yadda kun gani ya zama cewa baka cuci musulmi ba rashin cutar musulmi menene musuluncinka ne cewa karka cuci musulmi ashe kenan da imanin da ayyukan gabubba karka cuci wani kai aikin alheri ka miƙa wuyanka baki ɗaya wani duk shi ake nufi da islam in ka gama karanta wannan babin za ka zo ka ce kai gaskiya islam ɗin nan da faɗi yake ashe kenan ba shi ne iya rukunai guda biyar ba ba shi ne iya rukunai guda shida ba a'a umumin komai da komai ya shiga duk abin da za a yi shi da zuci duk abin da za a yi shi da baki da duk abin da za a yi shi da gabobba duk shine islam yace wai fassaru aidan al-islam ana fassara musulunci har yanzu bi an yuslima qalbahu ko bi an yuslima qalbahu lillahi jalla wa ala inqiyadan wa ta'atan shine bawan Allah ya miƙa zuciyarsa zuwa ga Allah jalla wa ala in qiyadan wa ta'atan yana mai jawuwa kuma yana mai da'a ga Allah yace wa hadhihi al-umuru waɗannan al'amura hiya allati yaduru alaiha falakul islam waɗannan abubuwa da kake ji gaba ɗaya a kansu musulunci yake kaiwa ya kawo yawwa shine yaduru alaiha falakul islam in ce falaki kamar abin nan halittun sama in an ce falittun sama ina suke yawo a cikin sama ba ɗaya daga cikinsu da yake fita aiko to haka musulunci a nan yake kaiwa ya kawo shine ma'anar wancan shi ma'anarsa shine wannan ma'anarsa shine wannan sai ce a ina ne aw yaduru alaiha awamirul islam ko kuma abinda umarnin musulunci daban-daban yake kaiwa ya kawo a kansu wa ma amara Allah jalla wa ala bihi fi tahqiqil islam da kuma dukan abin da Allah ya umarni da shi wajen tabbatar da al-islam bil imani a fassara shi da imani wa arkanil islami khamsa da rukunan musulunci guda biyar a da hukukul ibadi da ba da haƙoƙin bayi istislamul qalbi lillahi da miƙa wuyar zuciya ta miƙa wuya gaba ɗaya lillahi jalla wa ala wahdahu duna ma siwahu shi kadai banda wani wanda ba shi ba wa islamul wajhi lillah a ila Allah da kuma miƙa fuska zuwa ga Allah جل وعلا وحده دون ما سواه بند كوما باينسا الحمد لله إن شاء الله أن فهمت أبن دا ما لي أن بتدك na ɗan yi gaggawa a nan wurin amma na san duk maganganu da mun wuce su a baya maimaici ne malam yake ambata mana wajen bayanin ma'anar al-islam akwai buƙatar wata ran da Allah ka zauna ka ɗauko wani littafin ka sake karanta shi daga farko har ƙarshen wannan inda muka yi za ka samu cikakkiyar sura ta fahimtar al'islam yanzu gutsire muka karanta kuma lokaci daban-daban ka samu lokacin da ka yi bita la'alla yau da daddare ka fara ka ɗau littafin ka karanto kai kaɗai tun da yanzu ina jin kowa gane ko ina to ka yi muraja'a za ka ji kayi wa musulunci wata fahimta da da ba haka ka fahimce shi ba an fahimci abin da Allah kowa ya daure da haka za mu ƙara fahimtar wannan karatun da muke yi Allah sun kala ƙara mana ilimi ilimi kuma mai amfani Allah tabbatar da mu a musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik darasin mu na gaba sai mu tashi a sabon babi babu qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wannan shine babin da zamu tashi akan sa insha Allah a littafin fadlul islam Allah ya hada fuskokinmu da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am babu mene wujubi dukhuli fil islam na'am Hmm. Na'am. نعم نعم إسلام مم. قبل ينيو مم. إيه. مم. wanne akidun irin su murji'a mu'tazila da sauransu mm na su suwa murji'a na na
amma a nan tun da ba a ambata ta ba mutum zai iya cewa wannan ana wannan mutanen da suke da wannan cewar tsaya iya imani zuci banda aiki banda aiki kawai murji a cikin ake ne
tsayi abin da kake nufi la'alla shi ne kamar kana nufin wannan karatun na yau raddi ne ga murji'a ko ba kake nufi raddi ne ga murji'a raddi ne gare su kuma wani gefen abin da kake nufi har yanzu kamar kana faɗin cewa banda murji'a akwai waɗanda suke cewa imani iya zuci ne babu aiki eh kai nake tambaya hakan ne ko to ai dama murji'ar an kira su murji'a ne saboda iya wannan aikin dan kan an ce murji'an ba wasu banda su duk wanda yake cewa imani iya zuci yake aikin gaɓuɓɓa ba sa cikin imani to murji'i ne ba wata ƙungiya ce ai dama su irja'i ɗin da aka taɓa yin da shugaba da sauransu ba a'a aƙida ce duk wanda aka same shi da ita to murji'i ne don haka har yau ɗin nan in wani ya zo ce ai sallah ma ba cikin imani take ba sai a ce to kai murji'i ka fahimci abin don haka aƙida ce ba ƙungiya ba ce dama cikin ƙungiyoyin nan na karkatattu akwai waɗanda suke wasu sunayen shugabannin ne aka sanya musu wasu kuma aƙidu ne yau wasu aƙidun ne aka sa kamar khawarijawa kaga ba sunan shugabansu ne kharija ba a'a aqida su ce ta tawaye ga shugabanni su ba su yarda su bi shugabannin musulunci ba yawa duk shugaba in yi wani abu kawai sai a ce ayi a fille kansa a kashe shi kawai a sake wani ai tawaye shi yasa suka fara daga Ali ibn Abi Talib suka kafirta shi wannan kaga aqida ce ba sunan mutum bane mu'tazilawa shi ma aqida ce ba sunan mutum bane yawa su kuma suna zaune a masallacin Basra kamar yadda suke halartar darasin Al-Hasan al-Basri a garin Basra wata rana kawai suka tambaye shi akan wani abu idan mutum ya mutu yana zunubi ba shirka ba me makomarsa sai ce tahtal mashi'ati in Allah ya so ya gafarta masa zunubi in Allah ya so kuma ya azabtar da shi sai suka ce su ba su yarda da wannan ba su a su duk wanda ya zunubi ya fita daga imani amma bai shiga cikin kafirci ba ba su bi khawarijawa a bangaren sunansa na duniya ba amma sun ce ya fita daga imani kuma sai suka haɗu akan cewa zai dawwama a wuta sai aka sa musu suna mu'tazila saboda sun yi itizali me itizali sun yi detaching kansu sun raba kansu da sauran al'ummar musulmi daga majalisin alhassan albasri sai suka koma can wani wuri kamar a masallacin yanzu muna karatu sai wani ya zo ya tsaga karatu kuma da shi da ɗalibansa can a wancan lungu sai a ce mu sun yi mene itizali kaga shi ma wannan menene aiki ne ba sunan mutum ba ne yawa aƙida haka nan irja'i a nan yake amma an kaɗa ko misali ash'ariya to wannan nisba ce zuwa ga abul hasan al-ash'ari jahmiya nisba ce zuwa ga jaham ibn safwan to haka shi'a su kuma suna da'awar suna tashayyu'i zuwa ga ali wannan da'awa ce don haka wasu aƙidu ne wasu kuma sunayen shugabanni ne Allah ya kyauta amma dai kun fahimci me yake nufi ko to nan gaban can ma karanta sauran tambayoyin ɗaya dai na ga wata ba tambaya ba ce cewa ɗaliban jami'a za su fara jarabawa ko sun fara suna neman addu'a to muna roƙon Allah maduki ya ba su tawfiki a wannan jarabawa Allah ya sa su yi nasara Allah kuma ya sa ta zo musu da sauki Allah ya sa ilimin ya shiga kai ya zauna ba iya ranar jarabawa ba bayan jarabawa kuma ya evaporating Allah ya bar ilimin kuma ya sa ya zama mai amfani Allah kuma ya amfanar da al'umma da wannan ilimin naku Allah kuma ya shiryar da ku ya dora ku da da mu akan hanya madidishiya barakallahu fiku